أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu hudu ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga watan biyu dubu biyu da ishirin da shidda a darasinmu na jiya muna cikin suratul araf mun tsaya aya ta 39 yau insha Allah za mu tashi aya ta 40 a suratul araf kahin akwai tambayoyi ta farko iya cewa matar shi ce tun da azumi ya wara ko wannan watan in ta jini kwana biyu ya tsaya kuma washe gari kwana biyu ya dawo kuma mun yi bayani akan cewa mata balle a yanzu shaye-shayen magani ke canza musu ɗabi'arsu da Allah ya yi ta yadda Allah ya yi su wannan magani ya shiga ya canza ɗabi'a almuhimmi dai mame dalili kurin jini na haila na mace bai wuce kwana goma sha biyar ko menene sababin shi maganin ne haka ne menene za ta bi jini an hakkwana goma sha biyar jini bai tsaya ba to ya zama jinin cuta za ta yi wanka ta yi sallah abinda ake maganar inda ake ce a yi aiki da tsohuwar al'ada a inda jinin kullum bai tsayawa ne ya zama istihada jini kullum zo mata yake a kowane lokaci to wannan shine yan abin amma a watan farko za ta bi jinin har zuwa kwana goma sha biyar in ya ci gaba da zawa a kullum to yanzu wata na gaba sai ta ɗauka kwanakin da take lokacin da take fara jini a dan wata bakin kwanakin da take biyar take shida take bakwai take wannan kwanakin in suka ƙare ko da jini iya zawa sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah illa mustahabi ne in za ta yi sallah ta yi wanka amma wankan dole na farkon ne amma saura ba dole bane ba wannan shine game da mata masu irin wannan hali sai mai maganar in la'inan wani akwai tambayi so mu yi akan akwai mata da dama suna jajen haka duka in suka ɗauki azumi ko rana in ta yi zuwa zuwa da asar sai wani jini ya ɗago musu kuma bai ƙara zawa sai gobawar haka wannan bincike da na yi kan wannan mas'ala haka ne akan sa mata amma sun ce a ilimance akwai jini da ke zawa mata dalilin yunwa da suke da ita wannan yunwar ta kasa na jini ya dogo ba haila ba ce kina jini da ke dogowa mata da rana lokacin azumi kuma bai ƙara zawa wannan ba matsayin haila ba ne bai bata azumi kurin a takaici sai mai magana cewa an ce idan kana bin mutum bashi ana baka lada na bashi da ka bada amma an kai ƙara babu ladan to shi abinda yake nassan hadisi ya tabbata idan ka ba mutum bashi misali nan da wata guda wata guda ya zo bai biya ka ba idan ka yi haƙuri a kan wannan bashi naka aka ɗauki sabon lokaci to a kullum za a rubuta maka misali ka bashi jika ɗari wata ya yi bai kawo ba sai ka ɗaga mashi manzana ce za kullun za a baka ladan ka ba da sadaka ta shiga dari har biya ka wannan ya tabbata hadisi kan haka kullun za a baka ladan wannan kuma kullun kai kullun kai ne yana kana bin shi amma wannan daga mai da kai kullun za a baka ladan kai sadaka ta shiga dari misali ba kai kara yayi daga shan magana kaso ka ina maka da kara nan wanda ya hakuri ne ba kan kai kara ba magana wannan gaskiya magana tunda kai kara kenan komai na iya wakana bayan kara shi dai wanda ya hakuri ne annabi sallallahu alaihi wasallam labarin wani bawan Allah cikin bayan Allah ya je ga Allah bai da aiki ko dai na alkhairi Allah zai ce mala'iku ku diba aikin shi za a diba ga ba abin da yayi kurin abin da yayi na alheri dan kasuwa ne iya ba mutane ba shi sai ce ma yaran shi in kun je ko iski wani babu ku daga mishi har ya samu wannan aikin daga kafa ga wanda ake ba shi yasa Allah ce na karanta mishi gaba daya eh sai mai magana ta iya ce ikama ba wajibi ba ce eh ikama ba ta cikin ace farilla tana cikin sunnoni na sallah amma wannan manzon Allah bai barin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah ba sa kawo ikama cikin farilla ko rukuni amma annabi bai barinta kuma annabi a sallah kamar yadda yake yi sai suke cewa tafi malikiya suke cewa wanda ya bata tahawunan ba sallah amma akan mantuwa kabar ka san misali me yake ta gura ke baki mai mukami ya ce farilla sunna ko rukuni irin wannan shine fa'idar shi akwai abin da ya tabbata a sunna iya cikin aikin sallah amma barin shi wani za a ce ba kabli ba ba'adi wani kuma a ce a duka ma ba sallah wani kuma a ce a ba kablin ba ba'adi kuma sallah ta yi to iqama tana daga cikin abin da in ka bari akan mantuwa babu kabli ba ba'adi ka ji iqama shi yasa ka tabbata cikin rukun sallah amma ba a barin ta annabi bai barin ta sallah ya ma da gangan ka bar ta ta ba sallah na akwai kenan ta'addanci sai mai magana kan yan wani abin ya za su da yawa ko a waya ko haka magana masala masu son ibada akan yin nafila bayan wuturi cewa mun yi nafila mun kare mun yi tarawih a masallaci mun kare sai na je gida na iya yin nafila cikin dare uzak ce maka a mutane kun hana mutane ibada wa hana to kuma waye wa hana kuma waye bai cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu akhir salatukum bil witran ku sanya wutri karshen sallar ku ta dare hadisin Aisha ta bata ce Buhari kuma sai ta bata ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam a Ramadan ko no Ramadan bai ƙara kan raka 11 wannan dalilin wani sabani ko me yawa kan abin ko to wannan shine jigo tunda cewa wannan ayyada kuma annabi ya ce la witran fi layla babu wutri bi cikin dare guda ba wuturi biyu ɗaya ake yi to an ku yi magana to ai wani aka zo raka ta sai tashi kai ji gida ya kawo raka shi uku to ma ce maka na ka samu nan ai na ka samu haka shi ruwa da take da muhimmanci in haka bin ka cika gurin annabi sallallahu iya cewa wanda ya sallah tare da liman har liman ya kare sai ba shi ladan rayi dare ka kai to kai kai rabin ka ta yaka dan haka ni abin da mutane shawara kullun irin wannan sabani yazo ku dukan daga cikin shi me ma na huda shi yanzu misali ka zo masallacin tarawih kai mai tsarin san ibada ne akwai abin da zaka yi ka cike wani gurbin kuma ka baka wani sabani ba mu ce ka lai ya tabbata a aikace a wade kaulin wa fi'il annabi sallallahu alaihi wasallam halitta raka'a biyu bayan mutuli ka mutuli ka je ka kwanta cikin dare ka tashi akwai dama a raka'a biyu wannan ba mu ce ba inta to in haka yi niyya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izihi 15 raka'a daya ka yi raka ɗaya rabi ka yi ɗauki awa biyu man ka yi raka biyu raka biyu awa biyu bawa uku akwai mace kayi laihi akwai saɓani kaga dai ka kayi sunna kuma an hakimi ne ne mai kuka shiga cikin wata hayaniya ta ƙara nafila raka aisha raka kaza bayan wuturi ga abin da an kai ba mai ce ma kayi laihi ko na ɓangaren ka yi raka biyu dogaye ka yi awa ɗaya ko awa biyu kana yi kuma an halitta maka kace wai ka san harshe ƙur'ani a an halitta ka kama sura ɗaya kai ta yi ba kirga kai kawo dari a kun kai ta yi in ma ruwan lawo ko kula duk wata suwa ta ƙorani kai ta yi kai ta yi haka gaji ya kai rukuni sunna kuma sunna kai annan sallar salama ya raya dare gaba da aya daya aya daya ba sura daya ba aya daya na ya raya dare ta gaba kai ta yi kai ta yi kurum haka gaji ya kai rukuni kai ta yi kai ta yi haka gaji awa daya kada ko awa biyu ma ya kai rukuni kuma kai sunna me yasa ka cika wata hanya annabi sallallahu alaihi wasallam na da yara da aya daya haka ya ga wani wani yazo bashi labarin wani makwabcin shi duk daren duniya ko ko ruwa cikin sahih bukhari cewa yara ya dare gaba daya kurin bai kanta komai sai su ikhlas bai komai sai kullu kun tun harkon dare ke sallar shi dare ba shi kullu lahu ne ko yake taja yake taja makwabcin ya rasulullahi kaga wani wa wa duk wannan qur'anin kullu lahu kana yake karanta annabi ta mashi me za kake haka wani ita sanka na jabir ita sanka sanka sanka ga ita ya saka aljanna a takaice kake nan ka qur'ani addini wa bai wala bai wa kuma addini kai abin da ka iya sura da ka iya kai tamama ta kai tai aya ce kai tamama ta ka jima kana yi sai kai rukuyi kaga shikenan kai sunna Allah ta Allah tabbatar mu kan dai bismillah إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها Allah ke tabbatarwa da cewa lalle waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu suka yi girman kai wajen karɓar ayoyinmu ko imani da ayoyinmu la tufattahu lahum abwabu sama ba a buɗe musu ƙoyoyin sama yanwa maganar buɗe ƙowar sama yakan ɗauki cikin tafsirin magabata ayyukansu na ƙware ba su hawa sama amma cewa a wasu na fasarawa cewa idan aka ɗauki rawukansu bayan ɗaukar rai ana ɗaukar rai a nihi sama da shi su mutanen banza kawurai ba a buɗe ƙofa zuwa sama da aikinsu wannan tafsirai kamar ibn kasi ya kawo da ruwayoyi ya kata da bazin daga cikin akamun da jana'a ya kawo da ruwayoyi wanda shi ne muhimmancin tafsirin ƙur'ani da sunna wanda iya tabbatar da wannan tafsiri na cewa rawukansu ne an aka ɗauka ba sa ƙetarawa sama za mu karanta ruwaya cikin wannan tafsirin kuma za a tsawon gaske tana wannan ruwa tana karantar da mu da yanda ake gabatar da ɗaukar rawukan bayi na masu imani da marasa imani yanda yake ruwaya wadda abu dawud ya roto haka imamun nasa haka ibn majah haka imam ahmad ya zo da ruwaya ga lafazin hadisin yanda yake na bara bin azib yana cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi janaza fi janaza rajul min al-ansar fantahayna ila al-qabr wa lamma yulhad فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يدي عود ينكت فيه في الأرض abinda na karanta cewa bara bin azib ya cewa mu muta binne wata gawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne cikin ansar Allah mai cikawa yace fantahayna mun je kabarin wala ma yulhad mun je ba kare lahadikin ba ba kare binne kabari ba kare tura kabari ba shikenan manzon sallama ya zamana yace wajalatina hawlahu muka zamana a gefe muka kewaye shi ya zamana muka kewaye shi yace zaman da muka yi zaman nutsuwa yace ka anna ala rusina tayr yadda suke tsuwa ce kaman akwai tsuntsu a saman kawunan ka san tsuntsu saman ka baka so ka dan motsa kai tashi yace muna geyin shi muna zamane ka ce tsuntsu ne tsuntsaye ne akan kawunan mu mun shiru ana ana cikin cikin nutsuwa yace a wannan hali wa fi yadi udun yankutu bi fil arad akwai wata sanda wani ice iya cakawa haka a cikin kasa iya caka icen a cikin kasa farafa ra'asau ya buga daukan sama sai ce musu ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr so bi ku su ku nemi tsari a wajen Allah ya kare muku azabar kabari yace musu yadda so bi ku su yace sai ki ce musu innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in min ad-dunya وقبال من إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وهنود من هنود الجنة yace bawa mai imani da zai annabi ba labarin halin mutane biyu mai imani mara imani yace bawa mai imani in ya zo rabuwa da duniya zai huskanci lahira barin duniya kenan mala'iku na sabkowa daga sama mala'iku masu warin huska fadifes ya ce za ka ce kamar rana ce a huskar suna haske bau suna haskawa huskarsu mala'ikun ya ce za su zo da lakahoni daga cikin lakahonin aljanna da turare daga cikin turaren aljanna za su zo hatta ya ji da su minun madal basar za su zo sai zagaye shi iyakar ganin shi a ganinsu ko ina su ki gani kuran iyakar ganin shi suna nan kamar yan jira ne sun mai ju malakul maut hatta da lisa inda ra'asi suna nan sai ga shugaban tahiya mala'ikan mutuwa sai sabko idan ya sabko daidai kan mamacin muna magana mutuwa mai imani zai ce ayyatu hannafsu tayyiba ukhriji ila magfirati min Allah wa ridwan zai ce ya ke wannan rai da dadda ta kwarai ki huta zuwa ga samun gafara ta Allah da samun yardar Allah haka malaka mutuwa zai ga mai imani yace fa takhruj tasilu kama tasilu qataratu min fisiqa za ta huto tana diga za ta huto yanda kasan salka ruwa na dugowa tak a hankali daga cikin salka haka nan zai huto a hankali iya hutawa fa ya akhudha sai malaka mutuwa ya dauki wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadi tarfat ayn idan ya hudo ran ba sa barin ran ko kibta ido a hannun shi ya akhuzuha hatta akhuzuha za su amshi wannan ran da ya hudo fayaj'aluha fi dhalika alfan kafan wa fi dhalika alhanut za su dauki wannan ran hisisa a wannan likawanin da suka zo da shi a wannan turare da suka zo da shi za su ran mai imani a ciki yace wannan ran wa yakhruju minha qatib nafhat miskin wacce ta alhaj al-arad wannan ran wani kamshi zai kahuta daga cikin wannan ran mahi kamshin turaren muski da aka taba samu a saman kasa mahi kamshin turare iya kamshi fa yas'aduna biha za su yi sama da wannan rai na mai imani فلا يمرون فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة سنة وتسنة تهي ذات سما النبي تي دي إن سكا قبل دوس ملائكو أشكال ملائكو سما malakun za su rika cewa wannan wani rai ne na kwarai kamshi kuran ran waye wannan bawan Allah bai kamshi mutumin kwarai su malakun za su ce musu fulan ibn fulan bi ahsan asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya za su ce wane ne dan wane sunan da kai so kada kowa ko so akwai mutum sunan da bai so bai so a wani idan hudu bayan idan shi to za su ce wane dan wane da sunan da kai so a duniya ga mashi suna tahiya malaku na ce musu wannan waye dan wane ne su ce wane ne hatta yantahu bihi ila sama'i duniya har za a je saman duniya daga nan fa yastaftihuna lahu za su nema a bude musu kofa su huce da shi fayuftahu lahu za a bude musu kofar sama wanda mun rike mai imani ne wa fayushayyi'u min kulli sama'i muqarribuha ila sama'i allati taliha da ko ta sama aka je mala'iku manya makusantan na saman ta daya ta farkon da aka ji misali mala'iku manyan mala'iku na wannan sama za su raka wannan ran tare da wancan mala'iku ɗan raki za su raka shi har aje waccan sama mai bi mata sama ta biyu saraka su manyan mala'iku sun saraka su ana tahiya ana tahiya hatta yantahi biha ila sama'i sabi'a haka za ka tahiya da shi ana mai barka ana mai addu'a har a kai saman bakwai idan an je saman bakwai anan fa yaqulu Allahu azza wa jal sai Allah mai girma da buwa ya ce uktubu kitaba abdi fi illiyin ku rubuta littafin bawa na cikin illiyin can a cikin markongo ku rubuta littafin bawa na cikin illiyin wa aidu ila al-ard amma ku mai da ran kasa ku mai da shi kasa domin Allah ce fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra yace domin kasa daman daga nan na halice su cikin ta zan maida su kuma daga nan lokacin hutowa ne zan hudo su daga nan qal annabi ce fatu'adu ruhu fayatiha fayatihul malakan sai a maida ran a jikin mamaci sai mala'iku biyu su zo mishi a kabari fajisanihi fayuqala lahu za su zama da shi sai su ce mishi man rabbuk fayaqul rabbi allah wannan muna magana mai imani ba za su zama da shi su ce mishi man rabbuk zai ce rabbi allah allah ne ubangiji na wannan shi Allah ke cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu zalimin shine ke mai imani Allah ke mai da yake tabbatar mai da wannan abun suna mai tambaya man rabbuk sai ce rabbi Allah fa yaqulana la sai ce mishi kuma ma dinuk me addininka zai ce dini al-islam addini musu shine addini na fa yaquluna za kuma za su ce mishi ma hadha rajulul ladhi bu'isa fikum kun me matsayin wannan mutumin da aka aika muku annabi kin sallallahu alaihi wasallam zai ce huwa rasulullah shi wannan manzo ne na Allah sallama fa yaqulana la za su ce mishi wa ma amaluk kuma me aikinka zai ce qara'atu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqatu bihi wa saddaqat yace zai ce na karanta littafin Allah na yi imani da shi kuma na gaskanta littafin Allah idan yayi wani magana fa yunadi munadi minas sama sai wani mai kira daga sama ya kira an sadaka abdi fa afrishu min aljanna wa albisu min aljanna waftahu lahu baban ila aljanna za a kira a ce wannan bawa nawa yayi gaskiya kenan amsa da ya baku gaskiya ce don haka ku mai huda daga cikin shinhuda da aljanna ku sa mai kaya daga cikin kayan aljanna ku bude mai kofa daga cikin kofar aljanna fayatihi min ruhiha tayyiba tayyibaha min ruhi min ruhiha tayyibaha za'a daga nan zai gajin za'a sai gajin kamshin aljanna kamshin zai fara ji eh wa yafsahu lahu fi qabrihi za'a buda mai kabarin duk kamcin shi maddal basar bakin iyaka ganin shi za'a buda mai kabar qal annabi ya ce wa yati rajulun husnul wajh husnul thiyab tayyibur rih ko shi Allah sai halatta wani zai zo mai kamar zaman mutum zai zo mishi wani mai kyakkyawar fuska iya da kyakkyawar shiga iya kamshi zai zo mishi zai ce abashir billadhi yasurruk bawan Allah kai albishir yau ina maka albishir ta ranar da abinda zai horanta maka rai hada yi muka lalzi kunta tu'ad wani ita ce rana da ake maka alkawali fa ya ƙuri da sai shi mutumin sai ce wannan bawan Allah mana an kai kuma wani ne bawan Allah fa waje hoka da waje hin lalzi ya jubi alkhairi suka ka alama ta mutunce mai zawar da labarin alkhairi fa ya ƙuri ya ce ana amaluka salih aikin ka na ƙware ne Allah zai halitta a matsayin mutum a matsayin mai magana zai ce ni ne aikin ka na ƙware anan zai ce rabbi aqimin sa'a rabbi aqimin sa'a hatta arju ila ahli wa mali dace ya Allah ta da kiyama a ta da kiyama Allah dan waje in je gidana ina aljanna guda mashi so ki za ta da kiyama a ce ya hakuri lokaci ya kwanta ka huta yawa wannan shine halin bawa mai imani idan aka dauke ran shi haka za ta wakana gare shi Allah tabbatar da mu a tambayar kabari shi na kace muhimmancin rakiyar gawa a kabari a makwante mu masu imani Allah samu cikin su in an je binne mamaci addu'ar da zamu mai kenan Allahumma ghafir lahu Allahumma thabbitu Allah ka gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi Allah ake roƙo shi Allah ke tabbatarwa da mai amanin ana mai tambaya zai mai da amsar abin da aka mishi shi ne amfanin sunna kenan kaga amma a gargajiya ulwallah kawa uku ba wanda kawa ina izaja ba wanda kawa ba da abu sai ba ba shi akawa ba ba shi akawa ba balle dan rudin babban dan rudin wace zai kuka mishi ya abdallah wa idza sa'alaka la malakani an rabbika wa nabiyika fa qul lahumma allahu rabbi kaga ko rudu wai zai kama ya bawan Allah kan malakai suka tambaye ka akan addinin ka da waye wai zai kama ka ce musu kaza haba dan uwa wai shi wani ma wai zai kwanta wai ka ce wai zama wai zama ta abu wai an ko zama ta wai shikenan haba wai zama ta abu wa sai kun ka san addini ko ka ka san Allah ko eh ba wani magana wai zai kama daga duniya gaskiya magana ko iman Allah ne ce shi Allah shi ke tabbatar ba sai imani ko Allah ne ba ba limamin shi garin ku ba Allah shi ke tabbatar mai ta yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit shi Allah shine ka tabbata ke mu muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah ka tabbata mai kaga gargajiya ba abin su ko ba ko sun kare su sun tayi sun bi da aka kabarin sun tayi su ba su kama da imani in wa wannan shine halin ba mai imani kenan ko yace wa innal abdal kafir wata wata awul fajir bawa kahuri ko fajiri aka samu mutum mai imani amma mutum banza ne eh da imani amma fajiri ne na'am ma mazinaci imma dan giya imma dan mori akwai ta wata ka fajiri to ne yace bawa kafiri mutum banza kenan idza kana fi inqida' min ad-dunya shi kuma idan yazo rabuwa da duniya wa iqbal min al-akhirah zai huskanci lahira nazala ilayhim min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh ma'ahum al-masu fajlisun minhum bandal basar yace shi kuma mutumin banza in lokacin barin duniya yayi annabi yace mala'iku za su sabko daga sama sudul wujuh bakin kiran da wani masu da fata mai wari wani buzu-buzu ake cewa nan wannan agalami fata wannan kayan fata mai wari na'am
a shugaban talakaunin aljanna ko iya kamshi ko shugaban fata mai wari faidirisu na minu madar basar za su zo shi ma su cika inda yake iyakar ganin shi ko ina iya jin iya ganin su bakin kiran a shugaban imani faritas nashi ya ce sun mai jo malakul maut suna nan wannan ya rake malakul ya rake wannan so ya rake ne sun zo suna jiran babban ya zo mai malakar mutuwa zo suna nan sun mai jo malakul maut sai malakar mutuwa zo shi kuma in ya zo hatta ya jalis inda rasu shi ma zai zamana daidai kan shi fa yaqulu zai ce ayyatuha an-nafsul khabitha ukhriji ila saqat Allah wa ghadab zai ce ya ke mummunan rai ki huta cikin fushin Allah huto cikin fushin Allah azabar Allah huto ta kashi kenan ya ce fatafaruku fi jasadihi za ta ke neman wata wata ka koma cikin jikin daga neman ba ta fita wata ba fa yantazi'uwa kama yantazi'u sufud min al-sufur mablud zai kamo ta da ƙarfi ya zago ta yanda ka san an ana tsaye sufi gashin dabba kuma ɗan wannan wanda mana ya cike ana an ana tsaye shi da ƙairar kirtowa da ƙarfi ana kartowa haka za a ga kartoran da ƙarfi za a hudu shi fa ya kuzuwa zai ka iya hutawa iya ɗaukan wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadi tarfat ayn iya hutawa kibta wal ido ran bai anusu anishi sai mai kanusu awa wani malaku na azaba masu baka huska suna amsa hatta yaj'aluha fi tilkal masuh zai za su sa wannan rai a wannan hada mai wari wa ya kharuju minhu ka an tanri jifata wajen da alhaji al'arad zai yi wari ya ce sama da warin duk wata gawa da aka samu a sama kasa duk wata gawa a sama kasa ta yi wannan ya ta wari ran iya wari ce mahi warin duk wata gawa da aka taɓa samu a saman kasa ran iya wari tsami kwar fa ya sa'adu na biya za su yi sama da wannan rai na mutumin banza fala'imuru na biya ala mala'in minar mala'ika ba zai huce ba duk in suka suka mala'iku daga cikin mala'iku ya sun ce illa ƙalu ma haziru la khabitha wannan kuma waye wannan ran mutumin banza wani mutumin banza ne wannan kuka ɗauko fa yaqulun za su ce musu fulan ibn fulan bi aqabai asma'i allati kana yusamma biha fi dunya za su wani suna wanda bai so a duniya wani suna shi mara kyau da bai so za su ce wani ne dan wane da mai mugun suna da bai so a duniya suna hucewa ana musu wannan tambaya wani waye wani mutumin banza hatta yantahi biha ila sama'i dunya eh in sun je saman duniya fa yustaftahu za su nema a bude nan annabi ce fala yuftahu lahu ba za a bude ko sama ɗaya ma ba bude mishi kashi mai imani a san abu da ta ɗaya mala'iku na ɗaya saraka suna mai addu'a ta biyu suna rakiya manyan mala'iku hasan da bakwai to shi wannan ta ɗaya ma ba a budewa shi ne ana annabi salama annabi sai karanta la tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalzamu fi samil khiyat annabi ka wannan aya da muke karanta a cikin ta shi ne kawo kenan wannan aya annabi ya fassara ta kenan ran bawa ne mutumin banza shine ba a bude mai kofar sama magana kenan فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في السجين في الأرض السفلى التي قربوا تونا باوا نوا أتكن سجين تنقصها تنقصها هنا نقول لك أسا أموتا شي دغنا كما فتطره روحه طرها زا جهورا قصا النبي كرنتا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتقطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح an bakanta wannan aya ta duk wanda ya gama Allah da wani kaman wanda ya wado daga sama ne an je daga sama shu ka inda zo tsuntsaye suka mai daya daya a sama kasa ko rudu akwai akwai tashi hankali yace iska ta jewa shi wani wuri mai nisa mai zirgi na kenan haka za a jewara a wulakance fatu'adu ruhu fi jasadihi za a mai doron mutumin banza a cikin jikin shi wa yati malakan malaiku bi za su zo mishi farisani za su zama da shi fa yaqulana la za su ce mishi man rabbuk wai ubangijinka fa yaqul ha ha la adali ina ta musamman zai ce ha mun sani ba fa yaqulana la ma dinuk me addininka fa yaqul ha ha la adari ban sani ba ai kaga can ba Allah da yace ya tabbata yace udullahu zalimin to su da kenan shi azalin bai ma da amsa yace za su ce mishi ma hadha rajulul ladzi bu'isa fikum me matsayin wannan mutumin da aka aiko muku annabi kenan sallallahu alaihi wasallam nan ma zai ce ha ha la adari fayunadi munadi minas sama' lokacin wani mai kira na musamman daga sama sai ya kira an kadhaba abdi fa afrishuhu minan nar wa fatahu lahu baban ila nar sai ce wannan bawa na yayi ƙarya ku shinguda mishi shinguda ta wuta ku bude mai ƙoyoyin wuta fayati min harriha wa sumumiha daga nan zayin wuta da kwamcin wuta warin wuta zai zaka shi tun daga nan zai fara shi zai fara shi tsawo kamshin na wuta wadon yi kwale kabarau za a matse kabarin mai ko abu da irin wancan ko hatta ta katalifa fi a dala'u har kashin haƙarƙari wannan ya gamu da wancan za a matse shi wayati rajulun kabir waje sai ga wani ya zo mishi mutum kamar mutum da muguwar huska mara kyau ƙabihu siyab tuwa mara kyau muntunan rahiya wari zai ce mishi abishir billadi ya su'uka ina maka albishir duk abin da ka zai bata maka rai yau za ka gama da shi duwun tashin hankali yau za ka gama da shi haza yau muka ladi kunta tu'ad wani ita ce ranar da ake alkawari yau ka zo fa yaqulu shi mutum manzo zai ce mishi man anta kai kuma wane ne فوجهك وجه الذي يجيء بشر كي وسكك متم يزال بمغل لباري ني سيتي مشي انا عملك لخبيث ni ne mugun aikinka aikinka ne aiki shi ne Allah halitta wani halitta shi zai can rabu lata ko musu Allah kata da kiyama ya fasa za a yi wannan shi ne sakamakon mutumin banza yan wa'al muhim cewa akwai maganar wata ruwa nan bika ba cikin akan aljaz akan arbain ka lafazin mai magana fajiri akan samu mutumin banza ne amma ya mutu da imani amma mutum banza to shi an ce za a mai tambaya in aka tambaya in ya kasa aka jibge shi bayan an jibge shi zai ba da amsa abiya ɓaci abiya ɓaci Allah kiyaye eh sai na ka masalar maganar matsewa akwai bambancin akwai matsewa wadda ruwa ta inganta na salam ya bada labarin cewa ƙarshen jarrabawa da mai imani akwai matsewa da kabari kewa ko mai imani gaba ya bude wannan ya wakana a wajen gawa bude binne sa'ad bin mu'az sa'ad bin mu'az wanda Allah mai cikawa a yakin khandak wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai labari cewa suna cikin tattauna ya ce ka yanzu mala'ika jibril ya zo ya ban labari mu'az bin jabal allah mai cikawa al'arshin allah ta girgiza ta motsa al'arshi ta motsa saurin mutu sa'ad bin mu'az maza da gaugawa mu je sutura kammala ko su da gayen binne shi da suka gayen wanke hanzala annabi da gawa sun ce sauka annabi ya gaugawa da wani ba da gaugawa kamo hanya aka kuma sa'ad bin mu'adh Allah mai cikawa to shine da aka zo ramadan annabi ke cewa mala'ika dubu saba'in suka zo suka zo jana'iza wani wata ganta ka sa'ad ibn mu'az annabi ce mala'ika dubu saba'in suka zo binne shi sa'ad ibn mu'az mala'ika dubu suka zo in binne ne kun dubu saba'in mala'ika ba mutane ba an zo don matsayi nashi an zo an kare binnewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inda wani zai tsira daga wannan matsewa ta kabari da sa'ad ya tsira shi ma amma gashi kabari ya matsa shi amma ya bude to kai ba sama ka matsa kai shi za bude Allah ke Allah Allah ke mu annabi ce wannan shine karshen jaraba ta mai imani zai matsa ka amma zai bude kuma shi kuma tani abinda Allah so to kenan muna karanta wannan aya innal ladina kazzabu bi ayatina wa suka karyatar da ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai akan bin ayoyinmu la tufattahu lahum abwabu sama ba a bude musu kohoyin sama wala yadkhuluna aljanna ba sa shiga aljanna hatta yaljal jamal fi samil khiyat sai in raqumi zai shigo allura shi ne kurin har sai ya raƙo shi buha lura akwai masu tafsirin cewa babban igiya a tafsirin sahabbai magabata ta biya aljamal ce wannan do alba'ir dan taguwa shi ne kurin na Allah ba buga misali kenan yanda yanda baiwa raƙo shi buha lura haka ba sa shiga aljanna Allah ce wa kadhalika najzil mujrimin haka muke sakamako ga miyagun mutane ci gaba لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين الله يمام لبارن ما سكتت أوين شكو كاوري الله لهم من جهنم مهاد سنة دا شنهد الوتا شنهد الوتا wa min fawqihim gawash hakanan kasa wuta sama wuta ta lulube gaba daya kenan kasar sama azaba cikur wuta ce an musu shana shin huda ta wuta sama kuma rihi na wuta Allah ce wa kadhalika najzil zalimin haka muke sakamako ga dukkan azalimai ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون na'am Allah ce amma wallazina amanu wa amilu salihat la sama la yaji Allah ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari a kullum da magana imani sai magana aiki kuma aiki na gari ba kun aiki ba aiki na gari mun yaka cewa ba yanda za a yi bawa ya iya sanin aiki na gari kwalwar shi dole ka bi ta hanyar wanda Allah ya aiko muhimmancin aiki na gari ba a samun shi aikin sunna da annabi shi kanka karantar da kai menene aikin da Allah ke so shi ta da bud aikun khalisan sawaba dole aiki na gari a same shi an yi dan Allah kuma an yi shi daidai da sunna wa shine aka ce tun farko aqida ta mai risala ce da yawan kasashen mu inda za a rika aiki a makarantun zaure da abin da mukaddama kun ta mai risala da dan samu rabauta kwarai wani bawan Allah yayi kira kan aqida ta salaf yayi kira kan bin sunna yayi tsoratarwa kan bid'a kaga shine tun kuke cewa imani bai zama imani illa bil qaul he kai kalmar shahada yace wala qaul illa bi niyya kai kalma a baki a hanniyaka yace wala qaulun wala amal kai kalmar imani kai niyya sai aikinka in ka da ya dace da sunna ko kai kalma kai niyya kai aiki yace gaba daya wani ukun da niyya da kalma da aikin yace ba sa sabuwa sai kai daidai da sunna shi ne ka cewa wa yuzadu anu man baddala wa ghayyar sai ka ce maka za a kore duk dan bid'a wanda canza addini in zai take alkausar za a kore shi bai sha da haka kenan aiki na gari dole zaman to an yi dan Allah kuma an yi shi daidai da sunna yanda wanda ayan Allah ya koya karantar da mu haka yace ayi shi ne Allah ke yaban wanda suka yi imani suka yi aiki na gari to Allah ya ce la nukallafu nafsan illa wusaha Allah ya ce ba na ɗora ma rai sai a baki iyawashi na an ce ana kanta da kai wata rahama ta Allah Allah bai ɗora ma bawa abin da ya ƙarshe shi aiki masu imani abu ne mai sauƙi babu wahala abu ne cikin sauki Allah ce bai dora ma bawa sai mana abin da zai iya ko azumi da zai masa cikin azumi aka ce in baka iyawa baka lahiya a je ba azumi azumin ba azumin baka iyawa ka ce da abinci ko miya sallah sai baka iya iya azumi ne bai iya azumi ne iya kwanta ma a kwanta baka iya irera kai ko ishara kai babu kurci addini babu wahala babu takalluf a ciki amma dan adam duk da saukin addini amma ya kaga ya je da wahala da kudin shi sai shiga wuta za shi yanzu gidan kokowa ko gidan balo sai ya biya da kudi ana kokowa ana rugumutsi da kuza nawa a kashe wajen shiga in taro taro da kudin shi za shi ya biya a kashe shi ma a mutu a banza don ga gajen sai kaga ko wahala kuma da kudin shi dan adam da kudin shi ke sayan wuta amma ga aljanna fara araha amma ina zaka ce za a wa'azi an biya shiga gaje ka ta ba gaje ba ko ko a Saudiya ko a Saudiya a ce wa'azi amma ya an biya he da kai amma wata in suka tazo a wani a wani gida tazo tana tana tana wasa tana suware ana wani saro ana wani abu ko wani wani ya zo ana sai ga da kudi tsada ma cikin matuƙa da wuri cikin su ya ƙariya kayan ma lokacin ne ɗan adam kenan da kudin shi ke sayan wuta la kiyaye amin Allah shaidan mu Allah ya ce kenan waɗanda suka yi imani suka aiki na gari dama la nukallafu nafsan illa wasu ba ma ɗora ma rai sai a bakin iyawarta ulaika ashabul janna wa inna suna yan aljanna kuma hum fiha khalidun kuma sun shiga hal abada ne Allah ta mushkil da
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوة من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون الله أكبر آمين الله يتي ونزعنا ما في صدورهم من غل الله يتي زام هدى duk abin da yake cikin zukatan yan aljanna na wani hikidu wani ka rike wani a rai kana iya kana jin haushin shi shi ne hikidu abin da ke na rankin kana jin wani abu da ya bata maka rai duk wani damuwa da wani an waka san masu imani ko da imanin shi mutum mutum ne wata kaga wata bukan magana tana tana ci mure hanzu ina abun ya ci mure kamun wadancin kyautatawa ina abun ya raina ina kallon ka ba da kyau ba aka zama kuma duka masu imani ne hatta zama cikin sa baya kana mutum da mutum ya mai laifi wata baka magana ko na aiki ya tsane shi ya san ma tsane shi ma to kuma kowa kowa zai shiga aljanna to ba shiga aljanna da haka nan ba shiga aljanna da rankin da da da hike da kulli da wani ba shiga shi wata ruwa da Imam Bukhari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza khalasa almu'minun min an-nar hubisu ala qantaratin bayna al-jannati wan-nar faqtusa lahum mazalimahum kanat bainahum fi ad-dunya hatta idza dhahabu ذهبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيدي إن أحدهم بمنزلة بمنزله في الجنة أدل منهم بمسكنه كان في الدنيا ya ce yawon ke ba labarin cewa idan masu imani an tsira an yi hisabi an zo an tsallake sarari amma akwai matsala tsakaninsu Allah ce annabi ce a wani tsakani tsakanin aljanna da wuta za a tsare su anan kayan su shiga duk matsala take tsakaninsu anan za a raure kai kaza can an dauko wani an rage na an wada wani za a ɗan rage kowa a daidaita daga an ƙare tukun tukun za a ba su damar shiga gidan aljanna sai annabi ke cewa idan aka kare yanda mutum sai gidan shi na aljanna sama da san gidan ka na duniya baka bacewa haka gidan ka kina aljanna da kare ka san naka da gurin gurin ya shiga gurin Allah kai mu lafiya Allah ya ce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghil za mu hudda duk abin da yake na hikiri na kulli a cikin zukatansu tajri min tahtihimul anhar za su shiga aljanna wadda ƙoramu na gudana ƙalƙashin wannan gidaje na aljanna wanda Allah ya ambata dai na zumu na madara na zuma na giya sauransu ganin wannan ni'ima da suka samu kansu wa qalu alhamdulillah za su ce godiya ta tabbata ga Allah eh dole amma Allah godiya sun diba damu da hagu irin abu suka ce na ni'ima alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah koyi nan suna cewa wani abu da yawa kana wani irin wannan gardawa a tsangayen makaranta irin wannan ɗiyan alhaji suke unguwa su ce kun suna san shi kun suna san shi kun san shi wata kuwa wannan garjin aka alhaji ce ba matsala da misali addini ne aka ce ba matsala da mun gani mai gare shi aka mai komi aka kai amarya gidan angu to gardi ka san duk zuwa san gardi a tsangaya bai rabuwa da sahani dan sahani shi dan buta shi ya zo da buta a hannu ta ce malam mai wannan kuma ta ce haba malam ta ce ni kin taka ce duk wani abin da naka ne malam kaka damu da komi ya diba ya diba ce su lada goma kuma gaba banki eh gaba mata ba su lada goma gaba mata ba a yau ke ba a mutu ce a babar lada goma goma kuma ta kuma su ne kenan 'yan aljanta sun shiga wannan dama sun gani gaba da baya za su ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana li hada Allah shine ya shiryar da mu muka samu damar zawa wannan gida wama kunna linahtadi laula an hadana Allah an ba dan baiwa da Allah mana katarin shiriya a karan kanmu bai mu samu damar shiga wannan gida haka nan shiriya baiwa ta Allah daga shakar imani ma Allah godiya da sace kai basu imani za su ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu ga samun wannan gida an ba dan ba shari'a ta Allah bai mu akan kan mu shari'a laqad ja'at rusul rabbina bil haqq za su ce lalle ashe manzannin Allah sun je mana da gaskiya labarin da aka ba su a duniya na wanda ya bi Allah ya imani sakamakon aljanna ga su sun ganta manzannin Allah sun je mana da gaskiya suna cikin wannan bayani da wannan godiya can ya kira zo wa nudu ya musu kira an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun za su ce wannan aljanna da kuke ciki a yau uristumuha an gada muku ita wasu dai an ga magana gado gado aljanna duk mai hankali sai mai gado ba wahala ka ko daya wani ya tara ya sha ya tara dama da hagu ya tattara shi goma ya kashe wani shi ba ba daya abu naka a ciki amma ka gada ka yi abin da ka gada shi da ta ganin ta gado abin da ba hannun ka a ciki ta ce oristumuha an gada muku babu jibin ku kun kun gada an adam a duniya haka yake dan wani aka ce ai wa mutum mai kudi ya mutu in bar da ya shangiya ya zina wai akan shi ƙarya ce ba gaskiya bane eh dai an kai kabu da gidan giya ko ci gaba da gadan gidan giya kabu da gidan karuwa ya ci gaba da amsa kuɗin haya wannan kai ne amma ka bar kuɗi kana mutuwa da abin ka bari ba naka bane kana mutuwa biyan ka ba taka bace biyan ka ba taka bace ta kuma ta magada in shagiya kan sheshawa zine kan shewa duk abin da ya ba ruwanka illa rahama ta Allah in yayi aiki alkhairi Allah kai babana wannan ka samu eh in yayi dan kai haka kenan shi aka ce wannan aljanna uristumuha an gada muku ita bima kuntum ta'malun dalilin abin da kuka aikata kaga nan saka ce annabi ya ba labarin cewa cewa ita ilmu anna ahadakum lan yadkhulul jannata amalu aljanna dayan ku aiki shi bata shi aljanna saka ce wala anta rasul haka ya rasul ce wala ana illa anta kamar annabi bi rahmatin minhu da fadala sai saka ce rasul kai ma aikin gabi zaka aljanna yace ko ni aiki na kadai da kai sana aljanna ba sai Allah ya lube da rahmar shi da fadalar shi kenan aiki kadai amma masu aikin Allah ke wasu aljanna sakamakon aikin su kaji Allah nake ba da tukuici na masu aiki ya baku aljanna ba dan ba ce ga aka auna ya kai kenan Allah ya ce wannan aljanna uristumuwa an gada muku ita kuma wannan akan mi bima kuntum ta'malun sakamakon abin da kuka aikata a duniya Allah samu cikin aljanna ta gaba ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته